أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إخواني في الله أحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته na ƙara godewa Allah mai kowa mai komai wanda ya ƙara haɗa mu a wannan magani mai tarin albarka cikin wannan masallaci mai albarka a cikin wannan wata mai albarka daidai wannan rana mai albarka wato ranar talata inda a yau muna shida ga watan ramadan shekara ta 1444 hijira wanda ya yi daidai da 28 ga watan uku shekara ta 2023 miladiyya kuma in ba manta ba dai muna nan a cikin suratul bakara inda jiya muka kwana a ayar da Allah ke cewa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard Allah yace abin da ke sammai bakwai da abin da ke kasai bakwai lillahi duka na Allah ne wa in tubudu ma fi anfusikum aw tuqu yuhasibukum bihi Allah Allah ya ce ko ku bayyana abin da yake cikin ranku ko ku ɓoye abin da yake cikin ranku to Allah dai zai muku hisabi da shi inda ajiya muka ji abdullahi dan umar Allah ya ƙara masa yarda da ya ji wannan bayani ya fashe da kuka yana ta kuka inda har abdullahi dan abbas ya ce me ya same ka ne kake kuka ya ce ai wannan ayan ne ya firgita shi ya razana shi inda Allah ke cewa mutum ya bayyana abun da yake ransa ko ya koye Allah zai mashi hisabi da shi abdullahi dan abbas ya ce ai ba kai ɗaya ne ka firgita ba duk sahabbai sun firgita akan wannan ko ka bayyana ko ka ɓoye Allah masanin abin da ke ran nan zai ma hisabi da sun firgita suka ɗanguma to ka tafi gaban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hore su dukansu ya ce ku ce kawai sami ina wa a ɗana ku ce mun ji mun bi wannan zance zai zo ne a ƙarshe ma'ana cikin wannan ma'ana abu da muka kawo ta cikin amanar rasulu manzon Allah ya ce ku ce kawai kun ji kun bi Allah ya ci gaba da cewa fa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha Allah ya ce yana gafara ga wanda ya so Allah kai mana gafara Allah na gafara ga wanda ya so ya ketare ya bar su ya saka su a aljanna ba azaba ba iqaba wa yu'adhibu man yasha Allah kuma yana azabtar da wanda ya so bayansa ne duka yana da dama ya ni'imtar da wasu yana da dama ya ma wanda ya so azaba kuma ba wanda zai ce ilahi lima fa'alta kaza wa kaza ya ubangiji na dan menene kai kaza da kaza ba zai yiwu ba saboda la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambayan Allah game da abun da ya aikata suwa ake tambaya mun bayi mu ne ake tambaya Allah ya ce wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai yau muka karanta amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير kaji abin da annabi ya hore su da ce kawai sami'ina wa a ɗana karsina tsarin yahudawa su in allah ya ce a yi kaza sai su ji su ƙi suna tsarin sami'ina wa a tsayina to sabbai annabi ya ce ku ce kawai sami'ina wa a ɗa'ana Allah ya ce amanar rasul ai manzo ya gaggata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaggata bima unzila ilayhi min rabbi da abun da aka saukar izuwa gare shi daga ubangijinsa wal mu'minun da mu'minai duk sun gaggata alqur'ani sun san wannan littafin lallai allazi la raib allazi ne la raiba fi shi wannan littafin babu kwankwanto a ciki ba shakka a ciki daga Allah yake manzon Allah ya gaggata kuma mu'minai waɗanda suke tare da shi duk sun gaggata haka littafi ne daga Allah wanda babu kokonto a ciki kullun amana billahi wa mala'ikati Allah ya ce kullun amana billahi duk cika da manzo da muninai za ka tafi da su a tare amana billahi sun imani da Allah manzo shine babban lamban farko da ya imani wanda har ma ya kira mutane izuwa ina izuwa su zo su imani su shiga musulunci daga musulunci su wuce muƙamul islam su wuce su shiga muƙamul iman ma'ana su zo ɓangare ta imani su imani da duk hukuncin da Allah ya yi yarda daga nan su wuce bayan Allah su dawo su hau muƙamul ihsan ma'ana matsayi na kyautatawa matsayin an ta'abudallaha ka annaka tarahu fa'in lam ya kun yara hu fa'in na hu yara ka kai matsayin ka bauta ma Allah kamar kana ganin Allah iyanan iri-iri ga Allah a gabanka in baka kai wannan matsayin ba to ka rika bautan Allah kana ji a ranka Allah na kallonka kuma haka abin yake ya ce kullun amana billahi dukkan duk cika sun imani da Allah ma'ana manzan nan da su kuma waɗannan muninan da suka yi imani wa mala'ikatihi don kuma yi imani da wa da mala'ikun Allah tun daga mala'ika na farko har na ƙarshe duk cika da manzan da muninai duka sun imani da su wa kutubihi sun imani da littattafan Allah da manzan da su waɗanda suka yi imani da shi duk sun imani da littattafan Allah ba su ware koda wa rusulihi sun imani da manzanninsa kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi shine shugaban manzanni amma yana lamban farko na wanda ya imani da manzanni har da shi ɗin an ce akwai ya zo a hadisin abizar rigimari ɗaya daga cikin sahabbai ya karbi bashin wani ba yahudi ya ce masa zai biya shi bashin nan yakin da dabinan gonansa ta nuna zai biya wannan ba yahudi haƙƙinsa ya sa mai ajali ya san dabinansa tana nuna ne lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai lokacin da za a karɓa dabino ya yi amma kuma dabino bai nuna ba bawan Allah ya zo wannan ba Yahuda ya zo gurin sahabi ya zo karɓan haƙƙinsa wanda suka yi alƙawari zai biya shi da dabino shi kenan dabino bai yi ba ya dinga ba shi haƙuri ya ce ai bai san wannan ba shi abin da ya sani sun alƙawarin zai ba shi kuma rana kaza kuma ranan ya yi kawai abin da ya sani a ba shi haƙƙinsa ya ba shi haƙuri duk ya ƙiji wannan sahabi ya rasa yadda zai yi sai je maganan ya kai maganan gaban annabi ya ce ya rasulallahi ga yadda muka yi da shi zan bashi ya bani bashin kaza zan biya shi da dabino amma kuma ga dabinan an je ikon Allah lokacin yin ta yayi amma kuma jarabawa na Allah sai sai danye kuma bata nuna ba manzon Allah ya zo wajen wannan mutumi ya zo gonan ya bawo ba yahude hakuri bayahuda ya ce ai shi abin da ya sani alkawari aka yi da shi kuma rana ta yi kawai a bashi da binansa aka ce ma'aiki ya ce a ɗan ɗigo masa ɗanyen ya koma ɗan gefe inuwa ya ɗan tattauna ɗanyen ya dawo ya ce a dai yaƙuri bayahuda ya ce shi bai san wannan ba sai an bashi da binansa wanzan allah ya ce ma mai gona kai je kaka yanko da binanka bashi a lokacin fa da har annabi ya zo da bino na ɗanye amma daga lokacin da annabi ya ce je ka ka yanko da bino ka bashi yana zuwa ka ga da bino a nune ya yanko ya bashi har ya ɗibo da yawa ya kawo gaban manzon Allah ya ce gashi ya rasulallah an biya shi har ya rara da kansa manzon Allah ya ce ashhadu anni rasulullah na shaida lallai ni manzon Allah to kaji ashe wa rusulihi manzan Allah da wanda suka yi suke mumirai sun imani da mene da manzannin Allah la nuqarriqu baina ahadin min rusuli babu ba ta ware ɗaya daga cikin manzanni a ce ai annabi wane annabi ne annabi wane annabi ne amma banda wani annabi daga ciki duk ba ta haka to kila wani ya ce a a baya mun wato tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd canan ka manzanni an fifita sashi akan sashi to yanzu yaya kuma abin yake gashi kuma an ce la nufarriqu baina adin min rusul ai wannan bambancin da ake nufi anan na tilkar rusulu Allah na ga yan manzanni to ya bambanta sashi akan sashi wasu sun fi wasu har ma ya kawo misali ya ce minhum man kallama Allah daga cikin manzannin akwai wanda Allah ya zance da shi kamar wa kamar annabi Musa wa rafa'a ba'dhum darajat akwai kuma wanda Allah ya ɗaukaka darajansu daga ciki babban wanda Allah ya daga daraja shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bambancin tilkar rusulu da la nuqarriqu baina ahadin min rusul shi na nufin riku ba mu bambance wani annabi koko daga manzanni mu ce wane manzo wane ba manzo ba duk mun aminta mun yarda da su ya ci gaba da cewa wa qalu sai ku ce kawai me sami'ina wa ada'ana mun ji mun bi kaji abin da wancan sahabi da yake ta kuka ya je ma annabi yana kuka annabi ya ce kawai ku ce kun ji kun ji haka Allah ya so to ku ji ku ji kawai sami'ina wa abana haka ake son kuma bawa yakin da ya ji shi aljihun shi cike da kuɗi yana yanda ya so ya au mota mai kyau ya shiga gida mai kyau ya auri mataye masu kyau ya ci abin da ya so ya sha abin da ya so to ai anan ne ma ya yadda ko sami'ina wa ada'ana to haka idan kuma ya rasa abin da zai karya ya rasa abin da zai sawur ya rasa abin da zai buɗe baki ba mashin ba mota ba keke ba kuɗi ba kuɗi ba ko titi a aljihun shi mutane duk sun watse mai shi ma ya ce mai sami ina wa a ɗana kar in ya samu wadata ya ce ka gani baicin na zo da hikima da wayo da dabara ai da ban samu kaza ba kaga yanzu ya bai da abin da ya samu zuwa ga hikimansa da wayansa da dubarar kar kuma idan ya rasa sai ya bara tunanin dama ai su wane da wane da wane daman naga suna sa mini ido kaga kenan an samu hannu tun da naga ya sa ido a lamari na na san za a samu matsala kaga yanzu bai yarda da sami'ina wa a ɗana ba kenan rashinsa yana da munasaba da wani to wannan ba imani ne na gaskiya ba Allah ya ce gufuranaka abinda kawai ake so da ku ku ce gufuranaka ku ci kuɗi kuma ku ce gufuranaka ai Allah muna neman gafaranka Allah kai mana gafara rabbana ubangijinmu wa ilaikal masir makoma dai na zuwa wurinka duk aya a gama dai wurinka za a dawo ya ubangiji na'am لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نعم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا نعم فلا ولا تحمل علينا إصرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يتي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah nan da ya ce al'umma su yi addu'a kawai suka ce kukura na karabbana wa ilaikal masir ya ce la yi kallifin lahu nafsan illa wutsa Allah ba ya ɗaura ma rai wani al'amari sai iyawanta yanzu kamar a misali kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana sallah sallan nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana har yake cewa inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kaji lallai sallah ta kasance akan mu'minai wajibi abin aje ma lokaci to amma Allah bai ce ai ta sallah ko ni lokaci ba saboda ya san in ya ce mu yi sallah ko ni lokaci za mu iya ba za mu iya ba sai ya zamana sallah a farko an saukar da ita ne 50 salawati ma'ana salloli so hamsin za a yi a rana da yake Allah ya san ba za mu iya ba sai aka dawo da shi hamsu salawatin sai ya dawo guda biyar kaga a biyar ɗin kuma sai ba a ce 24 hours kowane awa ɗaya ne za a yi sallan ba a cikin awa 24 gaba ɗaya to sallah a awa ɗaya ake yi kowane minti kowane sallah minti sha biyu to in ka kalla awa ɗaya kake yin sallah awa ashirin da uku an baka dama ka karara saboda Allah ya san ba za mu iya aitayi ba la yukallifun lahu kuwa nafsan illa wut'aha sannan wannan kaga Allah ya san ba za mu iya ba awa ashirin da uku na kararawa awa ɗaya ne za ka je ka gana da ubangiji shi yasa malamai suka ce wannan sallan Allah ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa aqimis salata ka tsaida sallah a- a cikin alqur'ani a guri biyar ne shi yasa sai ya zama khamsu salawatin sallah shi ma guda biyar sannan Allah ya ce ku tsaida sallah da annabi da jama'ansa ya ce su tsaida sallah shi kuma guri guda nawa guri goma sha biyu kaga biyar ga sha biyu ya zama sha nawa sha bakwai shi yasa adadin sallolin tun da raka'o'in sallan tun daga subahi har zuwa isha'i to raka'a goma sha bakwai to ka dai ji ala ayyi halin Allah ya san ba za mu iya mu yi ta ta yi mu yi ta ta sallah ba sai Allah ya yaya sai ba mu sallah ya zama sau biyar a rana kuma lokacin bai wuce minti sha biyu ba minti ta kuma ana awa ashirin da uku a kara Allah ya san ba za mu iya azumi ko da yaushe ba ba kowane wata Allah ya san ba za mu iya ba sai ba mu dama awa goko wata goma sha ɗaya mu yi ta ci muna sha amma a wata ɗaya Allah ya ce mu kame يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات هذا الله يسيس يا وجبت عزمي أكم kamar yadda ya wajabta akan wanda suka zo gabaninmu ko cewa ma ji tsoron Allah ‘yan kwanaki ne ke daddaga ku kaga Allah ya san ba za mu iya wata sha biyu muna azumi ba saboda tsarin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ya san ba za mu iya zuwa aikin hajji kowane shekara ba shi yasa sai ba mu dama mu je so ɗaya shine faralin har yana alhajju ash'urun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj shine anan wani wata rana annabi ya tara sahabbai ya ce inna allaha farada alaikumul hajja fa hajju lalle Allah ya farlanta hajji akan ku ku je ku yi aikin hajji sai wani sahabi ana ce masa aqra'u bin hadis sai ya miƙe ya ce a fi kulli amin ya rasulullah wai a cikin kowane shekara ya manzan Allah ya ƙara dawowa ya ce a fi kulli amin ya rasulullah a kowane shekara wanzan Allah ya ce laukultu ala wajabat da na ce a kowane shekara wallahi da Allah ya wajabta da Allah za mu iya yin aikin haji duk shekara kowane shekara ba za mu iya ba to Allah na nufin mu da sauki saboda la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha alhajj marratan fil umri sai ya inganta aikin haji guda ɗaya ne tal'ame ne a cikin mai a cikin rayuwa wanda ya yi so ɗaya to yanzu yana da zaɓi in ya samu dama ya koma in ka yi so ɗaya kai faralinka in ka koma kuma yanzu na filfili kake ta yi to kaga Allah ya san ba za mu iya aikin hajji a koda yaushe ba shi yasa bai ɗaura nan wani mai ta yi ba sai maganan zakka wa aqimus salata wa atin zakka sannan ku tsaye da sallah ku ba da zakka Allah ya sani al'umma ba za su iya ba da zakka a ce yanzu kana da kudin zakka amma ka raba hudu ka ba da ɗaya Allah ya san ba za mu iya ba sai aka ce a raba arba'in ne in kana da kudi ka buge su arba'in ka ba Allah ɗaya ka rike talatin da tara saboda tsarin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha sannan Allah ya san al'umman nan na manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallam in ya ɗaura mata nauyi irin na al'umman baya ba za ta iya ba. Lokacin da mutan baya in najasa ya taɓa jikinsu suke samun dutse su ta gogawa sai ya yi jini suka yi tsarki. To mu yanzu an ce sai mutum ya yi tsarki a haka za mu taɓa tsarkaka ba za mu tsarkaka ba kenan saboda zuciyanmu ma akwai ma imanin ka ɗauka dutsen a ce kai ta gogawa har ya jini ba za mu iya ba to la yi kallifin lahu nafsan illa wuta ko ku a ce yanzu tubanmu ya koma kawai mu shiga duhu yadda mutan annabi musa suka yi wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم yadda mutanen annabi Musa ya kama suka je suka yi bautan ɗan maraki Allah ya ce yanzu tubansu zai karɓa tubansu amma ya za su yi yadda za su yi su shiga duhu in sun shiga duhu su samu ta kubba su rika tsarin junansu su kashe juna shine mene shi ya zama tubansu to ya jama'a in an ce mu tuba haka za mu iya ba za mu iya ba kaga tsarin la yukallifu Allahu nafsan illa wutsaha Allah ya san ba za mu iya ba to Allah bai daura mana haka ba yace la'ama kasabat duk abinda mutum yayi la'ama kasabat min alkhair duk abinda kai ko kika yi ko muka yi na alkhairi to yana kan mu mu zai amfana ba Allah ba mu zai karar ba Allah ba wa alaiha maktasabat min ash-sharr duk abin da mutane suka yi na sharri to yana mene yana kansu baya karar da Allah baya rage Allah wai don ka zo ka zama mai sharri ma kanka mai sharri ga al'umma to bai ma Allah bai rage Allah da komai ba kamar yadda alherin can da kai bai kare Allah da komai ba in kai alheri ka yi wa kanka in kai sharri ka cutar da kanka shi dai Allah wadatacce ne yace rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji kar ka kama mu da abin da muka manta ka zo ne kawai sai kai mantuwa kai wani abu wanda ba daidai ba to in dai mantuwa ne to Allah ya dauke maka uzuri na ne na mantuwa aw akhtana ko ko abin da kuka yi kuskure an ce na daga ciki usama ɗan zai wata rana a filin yaƙi wannan usaman kawai da ya turka ka wani kabiri kabirin nan da ya ga tsinin takobi ai kawai sai ka ji ya ce ash'adu an la ilaha illallah wa ash'adu anna muhammadan rasulullah usama ya soke shi da wura ya kashe shi labari ya je gurin manzan Allah ga fa Usama dan Zaid ya kashe wani mutumi a fagen daga bayan ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzan Allah manzan Allah hankalin shi ya tashi yasa aka kira Usama me zaka ce game da wannan zance yace ya rasulullahi yanda aka faɗa maka haka ya faru wato sai da ya gana daga takobi ne ya ga tsini da kaibi na takobi shine sai saboda munafirci sai ya ce ash'adu an la ilaha illallah wa ash'adu anna muhammadan rasulullah manzon Allah hankalin shi ya ƙara tashi ya ce ya usama ka tsaga zuciyan shi ne ka gani ba dan Allah yayi ba ya usama ka tsaga zuciyan shi da ya ga hankalin annabi ya tashi ta ya koma yana cewa afuwan ya rasulallah manzan Allah sai yana cewa to wa kaifa tasna'u bi la ilaha illallah idan na yaje na hakura a gaban Allah ya zan yi da la ilaha illallah shi guda daya ya zan yi da ko la ilaha illallah da ya faɗa so daya kai har sai da ta kai ma manzan Allah duk yadda yake son Usama dan Zaid yana koce mai ne hibbi rasulillahi ibn hibbi rasulillah masoyin manzan Allah dan masoyin manzan Allah kaji an mai sheda shi masoyin annabi ne baban shi ko Zaid dan Harisa shi ma ne masoyin annabi ne dan Usama yaro ne karami wanda annabi ya nada shi a ranjanan yaki ma yace shine shugaba komanda har ran da annabi ya wafati ba a riga an tafi ba wasu suka zagayo suka ce ma abubakar mun zo ne ka kwance kusama a wannan shugabancin da annabi ya naɗa shi saboda ya yi ƙanƙanta ya za a ce ga abubakar a ciki ga umaru a ciki ga usmanu ga kowa abbai suna ciki sai a naɗa wannan ɗan yaron abubakar ya fashe da kuka ya ce wani irin sama ne za ta iya mun rumfa wani ƙasa ne zai iya ɗauka na in kwance abin da annabi muhammad ya kulla wallahi ba zan iya kwance abin da annabi ya kulla ba tun da annabi ya naɗa shi ni ko ba zan kwance shi ba sai ya je to wannan shine usama dan zaidin da ya kashe wannan bayan ya yi shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah yana ba annabi hakuri annabi na yaya zan yi ne da la ilaha illallah shi guda daya har ta kai mace da annabi ya ajiye lokaci wanda za a hukunta wannan usama ai mai haddi na wal'ai wan nafs bin nafs ya kace a kashe shi har sai da Allah ya barrantar da Usama dan Zaidin aka ce Allah sai da ya saukar da aya wa ma kana lil mu'minin an yuqtala mu'minan illa khati'a kun ji da mun muna kan kuskure Allah ya ce ai bai kamata da munini ba waye muninin farko Usama an yuqtala mu'minan ya kashe munini wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah illa khadi'a in ba da kuskure ba kaji Allah ya tabbatar da Usama yayi kisa ne akan me akan kuskure to Allah baya kamu da abin da mutum yayi na mantuwa amma kar mutum ya zabga san zuciya sai ana zuwa aka ce baka san Allah na manta kar mata su ji eh wai za a yi gulma amma sai an waiga an waiga sai a ce astaghfirullah aikin jikin a to in astaghfirullah ne ka ayi kawai ba sai an yi banna ne ko ko sai an ce Allah mun tuba kuma ayi banna a ka tunda ka gane banna ne to a kame a faru shi yasa wai Hausawan suke cewa duk wanda zai buhun munawunci to ya solo na me na waiwaye ya dan waiga ya gani ba wanda zai gaji saboda kar ta ji ta tashi ni ko na ce wanda zai buhun munawunci to ya kamata ya solo na bari ba na waiwaye ba sai an yi kenan a ya solo na a bari to wanda ya kuskure ko ya mantuwa Allah ya san mantuwan ne in kuma kuskuren ne Allah ya san kuskuren ne duk wani dubarbarinka to Allah ya san abin da yake faruwa a zicci da wanda yake bayyana ya ci gaba da cewa rabbana wala ta'mil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina ya ubangiji karka daura mana abin da yake mai nauyi akan mu kamar yadda ka daura ma wa'inda suka zo gabanin mu yanzu ya ku jama'a inda an ce duk wanda najasa ya taɓe shi sai ya goge da dutse sai ya yi jini za mu iya ba za mu iya ba istigifarinmu ya zama mu kashe junanmu ne za mu iya ba za mu iya ba to kaga Allah mun roƙa kar ya ɗaura mana abin da ba za mu iya ba mai nauyi kamar yadda ya ɗaura ma waɗanda suka zo gabaninmu ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يا ubangiji kakka daura mana abin da ba mu da iko a kansa ba za mu iya ba to Allah ka daura mana abin da za mu iya kuma in ka daura mana ka ba mu iko mu iya yace wa afu anna Allah ka yi mana afuwa abin da muka yi na aika aikan nan wanda muka yi to kai mana abuwa don har Allah na cewa kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a yace ya ku bayi waɗanda kuka cutar da kanku kuka zalunci kanku to la taqnatu min rahmatillah kar ku ɗebe tsammani daga raman Allah ka rika cewa ina ai Allah ba zai mun rama ba saboda ne saboda aika aika da kai Allah baya son haka kullun ka rika ganin raman Allah kusa shi yasa ake son mutane su rika zama bainal khawfi war raja ga tsantsan tsorar azaban Allah ga ta gefe kuma tsantsan kaunar rahaman Allah aka Allah ke son bayi su zama shine aka sama imamun nawawi ya kawo a cikin riyadus salihin wani bawan Allah yana bautan Allah amma ba ilimi ina ka fito bauta ina za ka bauta amma ba karatu shi kenan sai wannan bawan Allah sai wani ya zo ya ce akara makallahu na zo wurinka ne ina so in tambaye ka da takobin shi a gefe mene tambayan ka yace ka ganni yace eh to gaskiya ne aika aika kuma ina so ne in nemi tuban Allah ya gafarta mu yace aika aikan me kai yace na kashe mutum ɗaiɗai tisin da tara ɗari ba ɗaya shi ne na zo gurinka in tambaye ka shin ko Allah zai gafarta mun yace me kace yace mutum casa'in da tara yace tabɗi can mutum ɗaya ma in an kashe Allah zai bari balle tasa'in da tara ɗari ba ɗaya Allah ba zai taɓa maka gabara ba ya ce tabbas ya ce ƙwarai kuwa a ce na ko takobin shi sai ya soke shi ya ce littafi ya bi daɗin cika Allah shi kiyaye tun da ya ce Allah ba zai mishi gabara ba to bari ya ci kashe ya zama na ɗari cif cif sai yana cikin tafiya kaga illan ibada ba me ba karatu mutum zai zo ya ɓanna bai san yana ta ɓanna ba saboda ba karatu shi ko Allah ya ce ne ta'arifu ni qabla an ta'budu a fara sanin shi kafin a bauta mashi shikenan ana tabe sai ya ƙara jin labarin wani malami ya ce to ni na ji zuciyar na ta ɗan karaya tana dai son dai ta ƙara batuba bari mu je gun shi mu ji in zai samu shi kenan ba zai samu ba ya zama ɗari da ɗaya yana kama hanya ya je gurinsa ya ce aka ramakumulla na zo ne ina so zan tuba wai shin Allah zai karɓi tuba na ya ce da kai ne ya ce ni da ka gannan nan na kashe mutum ɗaiɗai har guda ɗari shin ko Allah zai karɓi tuba na da yake shi yana da karatu da ya ji aika aika ya kai yawa har mutum ɗari ya ce ƙwarai kuwa Allah zai karfi tubanka amma tubanka ba a wuri na ba kaga ya zame a ina ne zai karfi tubana ya ce sai ka je garin busira akwai malamai a nan ka je ga wurinsu ka tuba zuwa ga Allah Allah zai karfi tubanka kaga ai wasalam wa kitabi sabanin naɗa shi an kammala shi ya kama hanya ya baggarinsu yana tsakiya shi bai ya baggarinsu kuma bai je inda yake so ya je ba kawai ciwon ajali ya zo ya same shi a hanya ya faɗi ya mutu yana faɗi ya mutu sai mala'iku sashi biyu suka zo da mala'iku masu kula da ɓangaren rahama suka zo suna ja suna namu ga kuma ɗayan ɓangaren mala'iku masu kula da ɓangaren azaba su ma suna ayi namu ne ana jayayya a tsakaninsu waɗanda suke ɓangaren rama suka ce ba ku lura ba ne ya taso ne zai ce tuba ko ya fi cancanta ya zama nasuwa namu ko kuma suka ce to ai bai riga ya ƙarisa ba ba ku ga aika aikan da ya yi ba mutum ɗari wasa ne ya fi cancanta ya zama nasuwa namu shikenan sai Allah ya aiko wani kuma mala'ikan wanda yake sama da su gaba ɗaya shi kuma ya zo ya yi hukunci ku ku tsaya za a yi hukunci kuma ku tsaya a yi hukunci mala'ikan sai ya ce yadda za a yi an ce in gaya muku ku tsaya za a awo awo za a yi idan ya rinjayi ɓangaren inda ya taso ya rinjayi ɓangaren inda ya taso to zai ya kai ya ma'ana nauyin shi ya yi ɓangaren busra to za a ba mala'ikun rahama su tafi da shi aljanna in ko ya rinjaye inda ma'ana ya taso inda yake sai ya zama na ya fi rinjaye ta inda yake to za a ba mala'ikun azaba su tafi da shi wuta ana awo ana awo kawai sai aka ga da ɗan ƙirji gebe ɗa ya rinjayi ɓangaren inda ya taso izuwa inda zai bai wuce da taka ɗaya ba shi kenan sai wannan mala'ika ya ce to kun ga taka ɗaya ya bambanta tsakanin inda ya taso da inda zai je saboda haka mala'ikun rama ga kayan ku kaga qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kowane irin aiki kai to kar ka yanke tsammani daga raman Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah na gafarta zunubi gaba daya to amma kan wani wani ya ji wannan zancen nawa kasan muna zance ne kuma mu da jaki mu da tanki wani na ji sai ce a ashe ko mene na yi ma Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi tubana kawai sai ta abin da ya ga dama ya cuci wannan ya zalunce wannan ya hantsalar da wannan ya karya wannan ya komai ya sayi na zalunci wai saboda ai da ya zo ya ce astaghfirullah Allah zai yafe kana cikin waɗanda in sun ce astaghfirullah za a yafe astaghfirullah da yanzu ba mu iya ba sai ka sami mutum ya zauna yana ta buga astaghfirullah astaghfirullah kaga bai ma iya faɗe ba balle ma a karba to kaga baka ciki ba ka da tabbacin in ka ce astaghfirullah din Allah ya karba to kar ka amince ma koyayyen shirin ubangiji wala ya amanu makarallahi ko illal qaumul khasirun ba masu amince ma koyayyen shirin ubangiji sai mutane a tararu to kaji an gaya mana wa afu anna Allah kai mana afwa waghfir lana Allah kai mana gafara lalle mun aika aika to Allah kai mana gafara warhamna Allah kai mana rahama kaga abu guda uku shi me ake ce mu afwa kai abin da ya dace a kama ka da azaba Allah kuma yayi maka afwa sai ya kyale ka me ake ce ma gafara shine kai abin da ya dace shi ma a damke ka sai shi kuma Allah ya ce ne maka gafara gafartu laka wala ubali na gafarta ma ban damu ba me ake ce ma rahama shine kai abin da aka kama ka a hukunta ka amma a saka maka da alheri ma saboda rahaman Allah yanda take to Allah ya ce ko masu addu'a suka ce wa afu anna Allah kai mana afuwa wa lana kai mana gafara warhamna kuma kai mana rahama anta maulana ya ubangiji kai ne masoyinmu kai ne majibincinmu kaji Allahu waliyul ladina amanu Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani to yanzu an ce wane ne waliyinka majibincinka sai ka ce Allahu huwa maulana Allah shine majibancina to Allah shine majibancinmu na al'amuranmu in muna jin ciwa ke ba mu ci Allah in muna jin sha wake ba mu sha Allah in ba mu da lafiya wake ba mu lafiya Allah idan muna so mu ɗinka riga wake ba mu kuɗin Allah in muna neman komai wake ba mu Allah ashe Allahu huwa maulana Allah shi ne mu ba wayanmu ba ba dubaranmu ba domin ai akwai ran da mukan fitar da wayan da dubaran mu fita ba mu samu komi ba akwai ran da mun je mun tawakkali ga Allah sai ka ɗauki mutum biyu ko uku a mota ko a mashin ko a nabe sai wani ya ma alherin da za ka ma zo ka cika kwanta har kai bacci saboda Allahu wa maulana to Allah shi ne majibancinmu su ko kafirai la maula lahum su ba su da majibinci domin su kafirai su gumaka ne majibancinsu gumaka ko ne za su iya ba su iya ba kansu ba balle su ba wani fansurna Allah ka taimake mu alal qaulil kafirin akan mutane waɗanda suka zama kafirai Allah ka ɗaukaka mu mu musulmi akan kafirai a duk inda suke shi yasa akwai addu'a na Allahumma a izzal islama wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin Allah ka ɗaukaka musulmi a duk inda yake da musulunci ka sa ta buwaya ta girmama ta bunƙasa kuma Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai a duk inda suke ka mai da su can ƙasan ƙasa ya ce bansurna Allah ka taimake mu alal ƙaunil kafirin akan waɗanda suka kasance mutane kafirai wannan shine wato amanar rasulu wanda a cikin suratul baqara Allah ya tara domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa akwai wasu abubuwa guda biyu da aka bani wanda kuma an saka su a cikin suratul baqara wanda ni ɗaya Allah ya ba bai taba ba wani annabi bayan ni ba gabani na Allah bai ba kowa ba domin waɗannan da ayatul kursi da suratul wanda ayatul kursi da amanar rasulu manzan Allah ya ce Allah a asan al'arshi ya ciro su ya miƙa mu kuma tun da ya bani bai ba wani ba bai ba wani kafin ni ba kuma bai ba wani bayan ni ba kaga wannan kenan abu ne wanda yake banci manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan ayatul kursi din da amanar rasulu addu'a ne na yankan shakku kuma ɗari ne na yankan shakku insha Allah kuma duk wanda ya rike su to zai fita daga sharrin shedanu na mutane zai fita daga sharrin shedanu na jinnu da sauran shedanu kowane iri Allah zai kare shi Allah ka kare mu wannan shine ƙarshen suratul baqara wanda muka yi shekara aƙalla uku muna yi sai wannan karo Allah ya sa muka gama wanda ta dunkule kusan ma'ana a izifi wajen shida ne a cikin wannan sura kuma a cikin suratul baqara Allah ya yi mana wasu labarai wanda wani ma ba za ka iya rikewa ba kaga na farko Allah ya gaya mana alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi a littafin alqur'ani littafin Allah babu shakka a ciki sannan Allah ya yi mana bayanin annabi Adamu da abin da ya faru tsakanin shi da mala'iku wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu ataj'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu Allah ya ga mana yanda ya faru tsakanin Adamu da mala'iku har ta kai wa inda mala'iku suka yi saranda suka ce ƙalu su ba la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim kaga wannan ke sannan a cikin suratul baqara Allah ya koya mana ma yaya za mu je mu yi aikin hajji a cikin suratul baqara Allah ya nuna mana yanda yake faruwa da tarihin annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi Ishaqa a cikin suratul baqara Allah ya koya mana yanda idan mace namiji zai saki mace harkar saki gaba daya muka koya a baqara aka koya mana inda mace za ta zaman idda duk a suratul baqara aka koya mana yanda ake kasuwanci a cikin suratul baqara aka koya mana inda ake bashi a cikin suratul baqara aka koya mana inda idan ma za ka karbi jingina duk aka koya mana a ina a cikin suratul baqara kai a baqara aka koya mana inda mata in al'ada jini ya zo musu za su yi rayuwansu duk a cikin suratul baqara kai wannan sura dai jami'a ce duk ilimi Allah ya tattara a cikin suratul baqara sannan kuma ya kawo mana ayoyi waɗanda za su zama mana tsari daga aljannu da shaidanu da a cikin suratul baqara Allah ya amfanar da mu da abin da muka karanta na bismillahir rahmanir rahim alif lam mim Allahu la إله إلا هو العلي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم wannan sura ita ce suratu ali imran wanda wannan sura tana da ayoyi guda biyu? kuma ta sauka ne a garin madina wannan aya ko wannan suran kacokan kuma ta sauka ne akan wasu karabka na nakara da suka tunkaro suka zo suna so su yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu irin tambayoyi a cikin addini suna ganin wai ai su ne suke kan gaskiya to shi ne suka zo suna za su tambaye manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma tun daga aya ɗaya har zuwa aya tamanin da wajen uku duk waɗannan ayoyin sun sauka ne a garin ma'ana madina to saboda haka shi ne malam ya ce alif lamiyam waɗannan haruffa malaman tafsiri sukan neman makansu hanyar zaman lafiya sukan ce wa'innan kuramen bakin abinda ake nufi da su shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika Allah shine ya san me yake nufi da alif shi ya san me yake nufi da lam shi ya san me yake nufi da mim wasu ko daga ciki sai suka ce ai alif Allah ya fara kawo farkon harafin sunansa ne na Allahu alifin ne wannan ya kawo wasu suka ce lam Allah ya kawo ƙarshen sunan jibrilu shine ya kawo anan suka ce mim Allah ya fara kawo farkon sunan Muhammadu ma'ana Allah ya aiko Jibrilu da Alƙur'ani izuwa gawa izuwa Muhammadu in ji wasu malamai amma hanyar daida ya fi zai natsuwa a rai shine Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika wallahu a'lam Allah shine ya san abin da yake nufi da wannan yace alif lam mim Allahu Allahu la ilaha illa hu ya ce Allah wannan wanda yake babu abin bauta da gaskiya ce shi kaji ya ce Allahu sai ya fara kawo alamul wujudi ko alamul wujudi wannan alamin ta Allahu ba wani halitta da za ka ɗaura mai ya zauna lafiya ko shi wane ne in ka ɗauko annabi ka ɗaura mai sunan Allahu ba zai hau ba in ka ɗauko mala'ika ka ɗaura mai suna ta Allahu ba zai hau ba, in ka ɗauko mutum kowane ne shi ka ɗaura mai suna ta Allahu ba zai hau ba balle ba gunki wanda aka sassaƙa. Wannan alami ne na musamman wanda ba wanda ya zai iya ɗaukan wannan sunan in ba Allah ba, har ma shi da kanshi a cikin suratu Maryam za ka ji yana cewa hal ta'alamu lahu samiyya shin kai ko ko ka taba jin suna irin nawa ka taba jin wani mai suna irin nawa wanda aka ce sunan shi da an zo an cewa ne sunan ka sai ya ce kaza ka taba ji baka taba ji ba saboda ba wanda ya cancanta da sunan in ba Allah ba kuma ba sai musulmi ba kowa aka ce Allahu ya san Allah da ake nufi kamar yanzu ne mutum shi dan kasan Bauchi ne shi dan Bauchi ne amma sunansa sunansa Dahiru kuma bayan sunansa ɗayiru sunan babansa kuma usman kuma gashi a garin bauchi ga Allah idan bako ya tashi yana so ya je gun wannan ne yana zuwa kawai garin bauchi ya sauka sai ce da Allah ya kira ɗan acaba da Allah malam kai ɗan garin nan ne eh yana so ka kai ni gidan ɗahiru usman bauchi ne kaga wancan sunan shi ba ɗahiru kuma sunan baban shi usman kuma garin shi na ɗan ina bauchi ga Allah ɗan mashin ya kinkime shi ina zai kai shi zai kai shi gidan shehu ɗayar usman bauchi ne saboda ko kai waye mai sunan nan ya riga ya karɓe shi ne aka san shi da sunan shi ya shahara da sunan a nan in ka ce shi za a tuna a garinsu in ka ce shi za a tuna to haka Allahu ba wani wanda zai zauna da wannan sifa ta Allah in ba shi ba yace la ilaha illahu Allah nan shine babu wanda babu abin bauta da gaskiya sewa ke shi duk wanda ka bauta ma ka bauta mai da ƙarya bai cancanci ka bauta mashi ba ka bauta mashi to yi ƙoƙari ka bauta ma ubangijin da ya cancanta a bauta mai shine wa shine Allah alhayyu sai Allah ya kawo sugobi guda biyu duk wanda ka ce za ka bauta ma auna shi da sifan nan guda biyu in bai au ba to Allah ƙarya ne Allah bogin in ko ya hau shi ne ya zama na Allahn gaskiya ba ko wanda zai hau wannan sufan ya zauna a kan shi in ba Allahn annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al'ayyu Allahn da ya cancanta a bauta ma da gaskiya shi ne rayayye wanda rayuwansa ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe idan ka samo mutum yana da farko kuma yana da ƙarshe wane ne rayuwar shi ba farko ba ƙarshe sai dai Allah shi ne alhayyun labi la ya mutu rayayyen da baya mutuwa amma an ka ɗauki wani ka ce mai Allah in a mutane ne wataran sunan shi babu idan kuma a aljanu ne shi ma wataran sunan shi babu idan kuma a cikin gumaka ne shi ma wataran sunan shi babu ya ce alƙayyumu ga su na biyu kuma allan nan wanda ba abun bauta da gaskiya sai shi shine kuma alƙayyumu ne tsayuwa da lamarin bayi shi ke ba bayi ci shi ke ba bayi sha kowa a cikin halitta da mutum da aljandu kowane halitta yana da bukata ne a gun Allah Allah shi kuma bai da bukata a gun shi shi ko wannan da ka ɗauka Allah to yana da bukata ma a gurinka yana da bukatan ci yana da bukatan sha yana da bukatan bacci yana da bukatan zuwa bayi yana da bukatan ya gaji yana da ko bukatu barkatai to kaga wannan bai cancanci a bauta mata ba in ko gunki ne shi ma yana da bukata a gurinka yana da bukatan kulawa kar ka bar yara su je su balle mishi hannu kaga sai ka kula da shi kar ka bar yara su je su tsire mishi ido shi ma da za su zo da kibiya ko masulla su sai ta idan gunkin ba zai iya ko iftawa ba balle ya kauce kaga wannan allan ƙarya ne sannan ya kwana biyu kuma yana da buƙatar a riƙa share shi a goge shi a yi mai fenti kaga wannan shi ke ma da buƙata a gurinka to kaga wannan allah allah ne na jabu to duk wanda ba zai zauna da waɗannan sibobin ba to allah ne na boge allan gaskiya shine alhayyu shine alqayyum na'am نزل عليك الكتاب بالعسك مصدقا لما بين يديه na'am مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل na'am من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان na'am إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء na'am والذي يسوركم في الأرواح كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Allahu akbar walhamdulillah malam ya jawo aya guda biyu ko uku kuma bisa duk alama dai ga lokaci ya yi kuma in an fara fassararsu za a tsaya a daji to za mu yi haƙuri in allah ɗin mai kowa mai komai alhayyul qayyum ɗin ya kai mu gobe insha allah sai mu fassararsu cikin natsuwa kuma a ƙarƙashin wannan muke mika ta'aziyyarmu ga 'yan uwa da abokan arziki na rasuwan ɗaya daga cikin waɗanda suke jagorori a cikin wannan masallaci wato malam shitu wanda allah ya karɓi ran ta'aziyya muna mika ta'aziyyarmu ga juna muna roƙon allah ya ji kansa allah ya masa rahama ya kusanta shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ƙara masa karamar lahira mu ma ya ƙara mana kuma shedan da ya samu a bakin al'umma muna roƙon Allah mu ma ya sa mu samu domin alhamdulillah wannan bawan Allah ya samu sheda kwarai a bakin al'umma wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wanda ni ma ina da na cewa domin wannan bawan Allah ni ya sama ya ce mun ala gafata malam ga nan ba na na kwatano don ranar da na koma kwatano tini kawai nike so kai mun a waya in sha Allah sola nike so zan siya a sa a matsalacin to cikin ikon Allah tun da muka kulla maganan da shi kuma Allah bai ƙara ba shi lafiya ba har ya bar duniya to kaga niyyatul mu'mini khairun min amaliha yayi niyya kuma Allah ya bashi lada yanzu ya sa sola a gurin Allah ya sa sola to kaga wannan kudiri ne mai kyau wanda ya kamata bayi su ma su rinka irin wannan kuma babban sheda da muke yi masa lalle wannan bawan Allah wallahi mun imani da Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin dan sa ke gaya min a asibiti da yaga yanda ake wahala yace kai yace na ko koma da ni gida nayi tawassuli da annabi Muhammad ko kaga wannan sheda ne babba kuma muna masa murna ya bar duniya da alƙawarin shehu tijjani a hannunsa radiyallahu anhu saboda haka muna majunan mu ta'aziyya na rasa shi da yayi muka yi kuma muna majunan mu murna kuma muna kyautata zaton yana tare da masoyin shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yanda suka gama lafiya Allah ya sa mu gama lafiya abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya saka mu iyayenmu da malamanmu da shehunanmu da alkhairi ya ba su ladan goyonmu da ladan tarbiyyantar da mu ya saka musu da gidan aljanna mamatanmu musulmi wanda suka riga mu gidan gaskiya tun daga zamanin annabi adamu har zuwa yau Allah muna roƙonka waɗanda suke cikin rahama ka ninka musu waɗanda suke cikin matsala ka sauƙaƙa musu in namu ta zo ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka sa mu tashi da imani marasa lafiyar mu musulmi da ke gida da waɗanda suke asibitota waɗanda suke tafe da shi ciwukan jukuna da na zukata Allah ka haɗa muka ba mu lafiya Allah ka gyara zukatan mu ka cire riya da hasada a ciki Allah ka raba mu da kullun junan mu Allah ka raba mu da kunci ka raba mu da fatara ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da roƙo da bara sada mu da alkhairan duniya da lahira ka raba mu da sharrin duniya da lahira Allah muna roƙonka ka biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'o'in mu ka yaye damuwanmu da damuwan masu neman addu'o'inmu ka kore bakin cikinmu da bakin cikin masu neman addu'o'inmu ka tunkuɗe abin tsoronmu da abin tsoron masu neman addu'o'inmu Allah ka ba mu ilimin da ba jahilci a bayansa Allah ka ba mu arzikin da ba talauci a bayansa Allah ka ba mu yardan da ba fushi a bayansa ka ba mu ƙarfin hajja wanda ba mantuwa a bayansa in cikawanmu ta zo ka sa mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasul رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك